ce wallahi biyu ne ce biyu su zo da aka duk mutum baya su yi da za go wato kai ko ɗan sanda ne ya zare ka ya ba da ba da biyu ina ka za ba cikin ina ko kana da zuwa ga waka jin daɗi ba ka jin daɗi a zuciyarka ballan kana ya rasa in ya ga dama in ya zare ka ya kace ko kai kana da zai ce na ne da allura ba wai duwaye da zai ga kawo su ba to kaga idan wannan kokobin za a yi ba wanda zai wuce Isa annabi alaihi salatu wasallam da bakin tana da yake cewa annabi ya ce wannan kike da kitabu wa riba duk wanda za a yi masa ciki ai sai da yin da ana jiya ba to ya arabta shi Isa wanda abubuwan Allah ko shi ciki nan da ke gaji shi ne Allah ko sona da kake kan da yake nan da cewa Allah ya zo in dai ya yi kike ne ke wallahi ko za mu tawo Isa ke yawa mutane cewa duk abin da Allah baya ka guje shi domin in kare wa Allah wannan tukare ne amma idan mutum yana abu yana jin tsoro to sai ga Allah ya ba wannan kuma ya yi cewa abu ne shi ne amma ba kai ne dai to sai ga Allah ba mutum gaskiya ya ba wannan amma wanda wanda kuma yana yi yana jin cewa ai ga wanda tabibi ba to wannan ya kuma gumma girma a gurin Allah da ai ga suwa ne duk ma akwai alƙawarin ma wuta za a yi ai ba ma a wuta ta tafi saboda wani masu da yadda da sun jike wa to ba ya wala isa wani wala sun jike cewa aka ce mutuwar yawa kaka sai ce ba zai alayya ba eh ba alayya ba eh to da shi wani ya ya riga ya ba ina kowa ne su ce maka ba daya ya sa kowa auka ba abun da zai da ga da ga Allah ko inda kowa zai yi imani da duniya tunda kan annabi nuhu annabi adam alaihi salatu wasalam to ba za a kara Allah komai ba to wannan shi ne yake to akwai da yake shiga aljanna da gairi misali ba da ya mutu tambayoyi ba kowa yanzu ba abin da yake so kenan ba kawai so sai Allah ya taimake ka da an tafi wasu suna jin suna suna gudu za a dan ba gare shi koran da shi ya kawo ma kofa ka gida ko ba wanda wanda ya komai dadi wani ya gama gudun sa wallahi ya yi kilomita kaza ko mita kaza mu dadi mita 500 ko 700 shi kuma kwaki da yi ko bisa dari tsere ba amma kuma an bashi ba ku kaga shi ne Allah ya kira na kiyama ko wanda babu wani jiji da lai da an dora a ce to wayannan suna biya da jiji kan gurin ku yita mutum dubu da wani amma da za ku biya da alani su ne a wani sa'a wani shuru hadisi na ɗari da ashirin da tara ana duba raira kan an kazo daga abawa raira Allah ya kara masa ya jayi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمل ذكر هذا إن شاء الله ثبت عليه يقول يا رسول الله يقول بالأمة جمرة وتتواضع ناس بجد الأمة ذات جزاء الجنة هم سبعون ألفا تدبوا سبعين تدبوا سبعين أولا هذه كلا جمرة إلى الفوز والجماعة إذا جاء رسول الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعة جماعة فيه الفوز بعد الفوز سو ده جماعة جماعة فيه الفوز والجماعة فيه الزمرة وتجنبن جماعة لا تشجع الجنة رانا القيامة وتدودوا جماعة تضيء وجوههم فسكوتين سنة ولكا وسنة حسي يبقى هذا الخمر إذن حتى والولد lailatul madan dan daren goma sha hudu ina wuta Allah yake cewa wujuhun yawma idin musbira dha'ikatun mustabshira wata fuskoki rana a kiyama za ta zanzu masu haske shi ne musbira dha'ikatun za ka tuna walwala a fuskar suna dariya da murmushi mustabshira suna albishi da kadan su kasan cewa wato ba ta cikin damuwa shi ne ba su yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska da kadan ka san cewa da zuwa ki sai ce wa wuju yawman jin alaiha gaba wale mu a wannan ranar za ku zo fuskoki gabara da cikin kura take kun bincike sun yi wani irin da haƙo haƙata wato irin kirayen wato maiko ya jama abu kuma bayan waje ya mole da abun bakin na tashi ya bambamce a jiki to shi ne tsaka za ga wannan bakin bakin ji ya bambamce a jiki da sai Allah ya ce in ka ga irin wayannan ulai ko mun kafara sun fada su ne wanda ke alkafara kafirai ne su alfajar da wanda sun zuwa Allah shi ne ne an ce shi zarar ta shi su ne fajara ulai ko mun kafara sun fada wannan su ne kafirai kuma kafirai wanda ke Allah shi ne ne sannan kuma ya gaya mana a cikin wato a cikin suwar da Ali Ibrahim yake yau da biyan wujuhu wa taswadu wujuh fa amma alladhina yasatu wujuhu fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ko kuma amma alladhina yasatu wujuhu aka farku ba da imani ku fa duqul azaba bima kuntum takfurun zaka Allah yake kutuna ranar da za ku wani fuskoki sun yi bayyana wasu fuskokin kuma sun yi baki kiran yace duk wanda ka zan suna cikin fuskokin su sun yi baki kiran to suna cikin ramar wani kuma za su dawoma cikin da Allah ya sa mu ce amma waɗanda ka ga fuskokin su sun yi baki kiran kuwa to Allah ba mutum sarki yace sun yi Allah mutum bayan da suna da yiwa Allah ya ce za a rika cewa da su fa dukul azaba ku da ku dan azaba bima kuntum takfuruna saboda mutuncin da kuka Allah da kafirci wa dauka to shine haka ce a wannan rana za a goyi bayan Allah wayannan su dubu saba'in din fuskokin su suna kalli sun yi haske za a kalkamar irin haske na farin wata lailatul badr kan daren da yake da ran daren da wuri ke kana Abu Hurairah Abu Hurairah da yake makama Ukkadir ibn Minsa Ukkadir ibn Minsa ne yake al-Aqadi yarbau nadiratun alayhi yana daga wani bayabun da yake rudu ruwan damuwa shine nadiratun alayhi bayabun da yake rudu ruwan damuwa fakana ya rasulullah shi ya mai Allah wajen Allah an ya ja'ala ni dinu ka roka mun Allah ya sanya ni a cikin wannan mutum dubu saba'in kana ji Allah ya Allahu ja'alahu min Allah ta sanya ukraja a cikin ثم قام رجل min al-ansar sannan wani mutum daga cikin mutanen Madina sai shi ma ya miki ka kawo mubahani ba mu je da Rasul ba san ba ba kai ba akwai bani da fakana ya rasulullah sai ce ya ba shi Allah udu Allah an yi da ni ni ma ka roƙa mu Allah ya sanya shi cikin wanda dubu da wani fakana ya ne yake sabaka ka biha ukkaji mun ce ana biya da rugani ko kace ukkaja ko kace ukkaja dobri ki ko ta da jadda ko da kuwa to fata duwa da kabiya yayi kamar yadda su ko ba da wuya ba bayani a cikin riyadu sahihi ya ga ba lugatan to shi ne aka ce ukasa to ai ya riga gaban bukari ya fitar da wannan hadisi a kitabun rika babu ya kun janna sab'una alfan ya ga yin hisabi hadisi nan lamba 1642 to ko shakka babu wannan hadisin wato yana fito mana da fa'idodi da sun kai biyar kamar da ibnu ibnu hajar a cikin bari da hukun da kamar da wasu malamai suka gani suna kawo wato fawaid da ake samu karkashin hadisi abubuwan da zan iya yi ce zamu yanzu fa'ida ta farko shine ana magana kan falalar wannan al'umma al'ummomi yawa annabi yake Allah ko wani sarki ya halitta gaba ɗaya a duniya in ban manta ba tun ba saba'in haka muriya ayya umma da kan annabi da umma ta 69 muriya umma ta cikin gare daga muwan gaba al'umma da wanda ban guda 70 to saboda haka duk cikin wannan al'umma ba wata al'umma da Allah ya yi alƙawarin mutum dubu da wai za su shiga aljanna babu tuhuma babu domin a cikin zamu zo mu biya nan gaba mu bi akwai al'umma da gaba ɗayan su ba wanda suke yi wani da suke yi ba akwai wanda basu bi cikon da yi kan yazo gaba kamar yadda za mu biya nan gaba ko muka biya kan zuwa duhu wa ma amana ma ahu illa kai wasu ba nan kace mutum bakwai ne suke imani da annabi annabi annabi do bakwai sir to kaga ina za ka mu duhu da kai a mutum bakwai to mu kaga wannan hadisi ne na cewa ta ma al'umma da yawa ne za su imani da annabi alaihi salatu wasalam mutum duhu da bakwai to saboda haka wannan falala ta farko kenan sannan abu da biyu a hadisin mun fahimci cewa lalle yan aljanna ne wato akwai jidda cewa Allah madaukakin sarki kowa ya kawo ne da jin amma akwai da za a bibi ta ta wajen kankani da fuskar su za ta rufe a ga fuskar su tana wasiya kamar yadda wani hadisin wato ya nuna sannan a cikin hadisin mun mai fi cewa lallai ba ta ta yana da matsayi to kaga ibnu mawqi rika yana da matsayi kwarai da gaske sannan kuma a wannan hadisi yana kaya kar koyar da mu cewa lallai ka bai sira da ladabi da kyakkyawar zamantakewa a junan an gane ko me yasa ku duba ku da da aka zo wanda aka a zuwa da aljanna sai suka faɗi abu wanda ne ne jirin sunansa amma wancan shi ma da hali ne da yake ka hannu ya daga ba sunansa ne ba da ne suka zo suka boye ko domin ai ba da shi wanda ko da ba shi a ce ai sun je inda shi wanda mutum uku sun tsaye ya bai ba da shi ya kura da sunansa ai wanda ne kawai shi ba gwara shi da magana da shi to kun ga wannan ba wani zamantakewa ce da na kaji na sahabbai ya nuna cewa duk da shi ya daga hannu sun kai shi sai suka yi da bakin suka ce wani da mutum da yake sahabbai sun kai shi wannan shi ne rubuwa jiri ke shi za ka ce hadisi annabi alaihi salatu wasallam ce cewa man sakara musliman duk wanda ya rubuwa musulmi a jiri sakara wallahu dunya wal akhirah Allah zai ba masa a cikin duniya da lahira wanda yayi kuskure ba ba wanda ya tafi kudin gurin ba kuma ka ce wannan aka ce wuskil bilo bilo wa la da zai samu ko an ba Allah kuwa ba irin da ake yi ba yawa to da haka wannan muna magana misali kamar da wani malami a gani zai kawo wani misali ko yi muna da duniya ne zai iya tunawa a cikin magabata wato wasu gudun duniya yana ba da misali sai ce wata rana wani bawan Allah ya zo wucewa rufa asiri za a bari ya zo wucewa yana bin bayan wata dattijuwa kana tafiya tun da garin kun ga irin da na ba mu da nan sosai sai kawai hutu ya kama da sai ta tafi a wata ita kadai ce ariya ta san ba da jinta to a cikin hutun da kara tana yi kuma sai ta zama jinki ko ce sai ta zargu tana biyowa sai ta ga mutum ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma yana ganin an biyo sai fara magana Qur'ani take alhamdulillah sai Qur'ani kuma rabbi saboda kawai kai kunya dada sai fara magana Qur'ani sai kaga irin wanda ya zaki ke kallon sa yana magana Qur'ani sai Allah na gode ma sai Qur'ani wannan shine misalin rufa asiri misali kenan ma'ana ne to shi ne yake cewa hadisi ne a wakalatu hadisi na 130 an sa hadisi da sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga sa'an dan sa'an Allah ya kara masa hidayah lalle mun zuciya da inda Allah ya tabbata gare shi kale ne la yadkhulanna aljannata min ummati 70 alfa lalle za a samu mutum dubu 70 a cikin al'umma da za su shiga aljanna aw sabu bi'ati alfi ko kuma mutum dubu 700 takkar rauni amma ruwaya da ta bukari shi ne dubu saba'in shi wanda yake dubu ɗari bakwai la yadri rawi ayyahu ma qali rawi wanda ya ruwaya bai san wanda ya annabi ya faɗa hadisin ba ya manta amma ya to tunda wanda hadisi a ruwa ne da bai manta ba ya faɗa ai ya raba wannan kyau shi kuma wanda da abun mantawa ya to wanda kuma bai manta ba sai ce to la yadri rawi ayyahu ma qali shine ruwayar da san cewa wato bai san wanne ne annabi Ali sallallahu alaihi ya faɗa ba dubu da dubu bakwai ko dubu saba'in ya manta kana sai ce muta ba su kora kina da rike asilu bazo bazo wane mutum tashi ce da rike da tashi wannan mutum dubu saba'in sai Allah zai ce za a guri daya in suka tashi daga in na farko ya shiga sai na karshe ya shiga za a rufe goma abin nufi kowa wannan ya rike hannun wannan wannan ya rike hannun wannan haka za su shiga aljanna Allah ya sa mu su to saboda haka wannan shi to sai ce la ilaha illa awwaluhum ayin su ba zai shiga na farkon sa ta da kula akhiruhum har sai na kankan ya shiga wato ɗaya ba zai shiga ba ɗaya ba gaba ɗaya su za su shige wujuhum ala suratul qamar fuskokin su saboda kyau wato suna kan tsari na hoto na wato na tura wata lailatul badr dan daren jawo da daren cikarsa muna faɗar da shi ne domin wasu malamai kan ce wasara wani zai ce ma ran daren ta da shi ne da ran jawo wani kuma ya ga ma daren jawo sai ka hada shi biyu ka faɗa ka huta shi ne lailatul badr ran daren jawo wani hadisi ne da wato Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul Bukhari babu sifatul jannati wan nar babu da yake magana akan sifar aljanna da wuta al hadisi bi awa wahidin wa thalathun hadisi na 131 an bin Abbas kala an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake tare da alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam yawa wata rana mun jira da Allah tabbata gani ya fito wajen mu fakana shi yake uridat alayya al-umam an bujuro mun da al'umma gaba ɗayanta wannan al'umma da muka ce al'ummomi ne guda nawa cikin da gara to an bujuro wa Allah ne da Rasul sallallahu kowace gaba ɗaya aka bujuro mata fajala yahuru nabi sallallahu alaihi wa sallam sai kaga annabi ya zo cewa ba a wurin rajul ba wanda ya yi mai yi wanda mutum daya ba a wurin rajul mutum ɗaya ne yi mai yi domin annabin ya dauke ga wanda yi ba da cikin biyu a baya to yace an shudan masa wani annabi ya wuce cikin tsayi a bayan sa wallahi wani annabi ko ba a hura bilali mutum biyu ne suke yi wani wallahi ba a hura hadu wani annabi kuma za ka ga rahad ne shine mutum uku zuwa tara shine rahad kuma alawa zuwa suke ba a cewa wato daya biyu uku rahatu daga uku zuwa tara sai ya kira rahatu ko dai mutum uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara in ya kai goma ma ba sunan da rahatu ba sai goma uku ba kamar yadda wasu wanda suka fara lissafi da garin to saboda haka shi ne a rahatu a tare da shi akwai mutum uku zuwa tara wallazi laysa ma'ahu ahad wala annahu kuma wanda yake yi kada ya dawo kaga wannan duka kai a da ba sai ta wani imani da annabi wa ra'aytu kawadan kathiran annabi ne da kuma yace ana haka sai na gori da dazu da dazu shi ne kawadan taron jama'a kathiran masu dimbin yawa tattalin buka ya toje tashin da ya fito misali yan bari inda da yamma ya tawo gaba ɗaya ya tawo da jama'a gaba ɗaya iya ganin ta fito je yamma saboda yawan shine kadda lokuta sun toje kaje fa wajatu fa barajautu an takuna ummati annabi ya ce nan kan addu'a ina fatan Allah ya sa al'umma ta ce saboda yake yawa da dazo masu yawa shine barajautu an takuna ummati dar ka ba ɗan gida ba na al'umma ta zama al'umma ta fasila sai aka ce ya ga Musa wa kawu wannan annabi Musa ne da mutanen su ruban bani Isra'ila ba dai rage mutunci amma kuma mutanen da yawa bani Isra'ila ba eh duk da daskar kai domin abin da ya kuma zai sa kuma su yau ai kun ga lokacin da ya dauka da kuma irin kokon da yake da wannan musamman lokacin da aka yi da kure din da ya kure a lokacin da mutum ba lokacin da aka zuwa gaba tsari ya saki sanda ta haɗi ke su ga lokacin ya fi iman tsarin jama to sai ga al'umma da yawa amma ba biyo jama'an nan kowa da bukatun da suka yi ba na bazin Isra'ila na wanda suka halaka domin misalin da ake bugawa cewa mutum dubu saba'in iya waɗanda wato wato a mutum dubu bakwai ko abin da yake da iya wanda suke ji bane ko abin da yake ba da wannan ko dubu ɗari kamar da suke bada amma dubu a dubu goma amma wanda suka biyo da rawa ne dubu ɗari da wani wanda suka biyo tare da ba da rawa a jirawa Allah mu da ɗari da wani kan kowa da wani da yake ba su ba to shine yake cewa haza Musa wa kawo wa kaja ai wannan da Musa ne da mutanen sa sun matsi da ni ya kace da ni za Allah wani da su sala ko go duba ka gani yace fara'iki tawadan kathira sai na kara ganin wata jama'a dandadan jama'a ma sun bin yawa saddal ufuka su ma sun toje tashin da suka bullo in ta kudu ne sun toje kudu gaba daya suka tashi shi ne fasila rijada fi da ni undur haka da wa haka dubanan da nan sai aka an duba ma wani bangaren wata kila bayan kudi ga arewa ga yamma aka ƙara nuna masa nan da nan faraitu sawadan kafiran sai na ƙara ganin wasu dandagan masu yawa ɗan da ufuka sun toje kuma tashin da suka bullo fakila sai aka ce ha'ulai ummatu wannan da kaga sun toje gaba da yamma kudu da arewa su ne ummatu ba bangare guda ɗaya ba wannan alhudu ne ko shakka ba su ne ummatu wa ma ha'ulai sab'una alfan mala'ikan yake da shi a cikin wayannan kuma akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bighayri hisab ba za su shiga aljanna ba tare da kokkobi ba ba mu kokkobin da za su ba ku fa tabaraka an-nas sai mutane suka wasu bayan annabi ya faɗi wannan alƙur'ani shine tabaraka an-nas kamar mutane a zauna ki annabi ya bada labari sai mutane su wawa sai wanda ya tashi nan wanda ya nan wanda ya walan yubayyin lahum annaba ne da zo ran bi karin duka da yadi akai ba shi ne bai da lai bai lau fa ta zakar ashaban nabi sallallahu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai da ba zama ne da su ran su ga da taurawa ana wannan abu ba mutane sun wace wasu kuma sun yi ragowa annabi baya ba gurin sai mutane su ga da taurawa ana ta magana wannan sai aika da wannan sai aika da fasalu sai wasu daga cikin mutanen da suke ragowa ko wanda suka wace din suka tafi sai ka ga cewa amma na ne ai mu dinnan da kake gani fa wulinna fi kirki a da ai mu dinda ga ayo ai ba mu bane wato ba da shi sai da wani da kake ai ba mu bane kin dubu da wani ai wanda aka yi ba mu bane ne mu ajin da aka yi mu dai wanda walakin la abanna billahi wa rasulihi dai an haɗe ba jinsa amma ba mun yi imani da Allah da manzonsa walakin haulai hum abnauna sai dai ga yayan mu nan wata gida ta Abdullahi da Umar da yayin da zai guna Abbas wayannan da kuke gani ko ta Abdullahi ne Zubair kai shi da aka aiba a musulmi ire-iren su kuma abnauna su ne yayan mu fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya samu labari da abin da yake da bara da suna cewa ta aiba da mu ake ba da wayanda ake turi wadanda aka haifa a musulmi ko ba da mu ake ba fasala sai annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya ji a ga mu ko kuma ya ji a mu humul ladina la yatayyaruna su ne wanda ba za tantu tantu a kuture ce su ba su ce wanda ba ruwan da tantu tanko na abu me za ke zuwa ta tayyar su saboda asali daga tayyar ne balarabe ada idan zai abu idan zai yi abu baya yi sai ya jira gwada akwai wato tsinkaye da ake kira wato jazuga ba ta tafiya da shi akwai da da wanda za ka ji kai da gaba daya ko a yanzu za ka ga gani wani lokacin wasu tsinkaye su ko a zandugu a taro ba ta zuwa akwai irin wannan tsinkaye wanda su jazuga ne su suna zuwa sauka a wuciya ɗaya to balare ne zai a wannan lokacin da tsara su kuma ba su kai da zai tafi a Lagos wace gari ko da tafi wani gari sai ji kawai shi ne na bari da zai je samu wannan bujiyar yana zuwa zai kada ta idan kada bujiyar sai wannan sun tsaye ta shi idan suka yi dama sai ji zuwa akwai alheri idan ya kada su suke abu saboda su da ya zu na farko idan ya daji inda ya daji nan za su idan suka yi abu zai ba ka a yau ya ba su tafiyar wallahi ko in jaji zai ba rai bara ji ya ba ka shi ya ji to a tsaye shi ne a tsaye ko kuma yadda mutanen mu suke shine su kuma a yanzu idan mutum ya tashi fitowa yana cin karo da kuturu rana ko kasuwa ce ya ba ta zuwa sai dai waya ran waya yake ciki in dai ya fito shi karo da wani abu mummuna to ba shi ba zuwa ya ba ko da ba Allah da ake gaya mun ji ji ake ba ni labarin abun babaki na san shi yana da karatu amma dai ya bukar bi a luka eh ya bukar bi a luka wai abun babaki ake gaya mun wallahi gidansa haka ce mun Allah ya ji da guri da rana ce ya haka wanda nake tambaya sai ce wallahi dan wai can ba gidan aka yi kawai ya je ya je ka ba haya ni to can aka san da gidan ya ka ba haya abu wannan shine a tsayyuko ko kuma ya tayi wa mutane a ce wai mutum ya hawo ba wai bai fakar kafa ne bakar kafa shi ne duk abin da ya sa a gaba baya ran da wannan abin da ina mamaki ba da mata da maza a suka rike min tambaya shi ne ban a jiya ne dan bawo Allah sai da yake tambaya yake shi yana da himma da wannan wallahi wallahi har sai da ya fara cewa malam ko take da zan saboda yayi harkar dumiliyar kaza kudi ya lalace yayi kaza yace wallahi wallahi sai shi ne wannan aka zuwa da kuma je mara kafa sai a zuwa sai ayi mara kafa ce ko mara kafa ko a ce shi ma shi ne janari ko ita ma ita turari ce shi kuma hawari saboda haka ba za a haduwa wannan abun yana na fara yi zalika taji ne ko yanzu da zai kuma yana cewa wanda in mutum ya je koya sai koma yi wa mutane kulumboto kawai sai ka zo a yi ba a duba ya duba ba ai kaza kaza kaza da kaza ka ba shi kudin shi ke idan kaga abu ya bar Allah ya ma istidraji kana tadrugo min haythu la ya'lam saboda haka akwai da da wayannan da yawa wanda za su yi yana cikin majaga saboda wannan dambo cewa kawai ita ce duk abin da ya za a gaba shi ka a yanzu wasu ba za yin auren ba sai ya ji an duba ba idan ya ji an duba sai ya ce akwai mutabaka bayan su ba wani ha saboda haka sai a dauke ka a ka kan biyu a sa ta ita ma abin da yi a jiki ya yi kudin bozu a zai a gaya masu a eji kai sunan ka dan ladi za a gare to za a dace ba ko mai aji an duba an za a kai kaza da kaza da kaza wannan jambi ne wallahi jambi ne shi da za ku ga wasu da ta ba haka a mutum da gaban mu na addini wasu da suka rubuta karkaje hankalin mutane a kai da rayuwar karfe da kaza ka kauce wa kaza saboda kaza irin zariya ce idan mutum ya an da zara kai kai kuɗi ne ko ba yi yana tana kawo talauci a gida canji ne idan kai biyu ne kuma zai ka zama fukarawo kuma kana cikin fukarawo amma dai ko ta yi za a zoce ko kaga duk wannan suna da yawa kuma hawo misalan su za su yi suna da yawa waɗanda ba su zan lawo da yawa sunna idan kai da yake ba illa kana da da yake ba illa amma idan kai wasi ne insha Allah ya yi sai ka dora akan abubuwan to waɗanda za su fita cikin aljanna rana da kiyama ba tare da izali ba ko wanda ba yarda da kanji ba ba da kanji shine la ta ayyana duk abin da yake kanji ne rana da ba wani bawan Allah yana burge na ungon da garan kai wata rana da kudi ne da kanji mun yi sallah a masallacin da nan muke tarawih wani lokaci saboda haka sai kawai mun fito da kalla sai kawai wata wata da tana zuwa sai ta fara ga wasu alaji amma kalari gidan la ba ta fito ta fara ga wasu wai an baka da wallahi salatin wannan kulgotan kaza da kaji gidan la ba ta ko ina yi duka wallahi saboda asalin da ba tsohon alarama koloni yanzu ya zo ya samu kuɗi shi ma yana da karatu kuma ya rage a gidan malam Abdullahi ya ga akida zo da aka je mata take ce ki san ki bari kuɗi to da haka wani ne bane irin wannan abubuwa idan ko ka kake kana da hali irin wannan mutane suka gane ka wallahi da kan zuma za su kullo ba wani abu kawai sai ka kawo sai ka sai kawai da jaran jara su ci kudin ka sai kawai su ga mutum ba wuya kin ba da yana kace waya Allah sai kai ma waya da ke ba waya ne ji sai ruwa kaza ko yi kaza kana wa a ce kaga ya ga ni kuna Allah da yi ne ke ruwa da yana kaza Allah ke kawo sai ba wai da domin gani kake ji ya dauke ma wannan abun gaba daya kullum botori ana yi ka saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye kuma a lura akwai wanda suka mai da abin sana'a kawai shi dabara yadda mutum yana da hali za a yi masa dabaru a karfe ba kuɗi shi ke eh da kansa ne akwai ba abin da yanzu a kurmi a kurmi wallahi shi ba wani abu kawai wani abu ne wani hali ya ce idan ya haɗa yanzu yana haɗa shi ya taɓa abu ya haɗa sai ga wuta ta dai irin da abu yawa mata wani ko da wuta ta dai wani kudu kudu haka mun da hannu sai ga wuta ta dai dan Allah ba zai tafi ai mata ba mu in ta ga wuta ko duk mutane da wuta ne ta kawo ya ta ba shi ne babu shi ne nan da nan da an ce a kawo kudin za ta ba kudin boto ne wanda inda a ce kasa ce da zai ba mu mali a ta irin wannan da rawu da kamar da alka jira suna na a kullu kuma wallahi ba su da tsada me tsadar da zai ɗaya dubu ɗaya ɗari biyu ko ɗari biyar haka za ka biya ka zo ka karanta kudin motar in kwa dawo zai ba ɗari biyu ne wani ko ɗari yadda zai zo kura ba ku lumbutu yadda ake ku lumbutu a kaza da kaza da kaza a koya ba su yi amma kada ka koya ka sani cewa kada farawa ka kwaje kayan ka da gaba Allah wale da ka kuma ba kai ba shi ke nan ko wani littafi ba za ka sura al-jaluli ne sunansa ko kuma a ga ma ba ku gace wai sunan littafin ke kuma ka tiya kuma zai yi ta kulumboto ne saboda haka ba ni bane to wannan shi abin da ya kamata mu lura da shi ko kuma kiyaye to wanda ya ji zan danna babu zali la ya tayyaru ba ta gani nabi kuma nabi wala yasquna sannan kuma ba ta da ba da mutu tawaida in ba su da lafiya ba ta neman kowa ya zo karanta musu komai kun ga azali mutum ya ma addu'a ko ya miki addu'a ko ya doba miki ai ba haramu bane ko to su saboda warau su da tsoron Allah ba za su je a kowa ba shine na taba babu zali akan imamu Shafi imamu Shafi yana masallaci yana daji wani ba Allah ya daji ya kai kara ya ya rubu kai a masallaci gaba a jefa kamun da Allah ba da lafiya ina da matsalar ido ciwon ido ne a gode ya kama sai da kowa ya baje kun san mafiya yawanci masu bara ai za ku su ne karshen tafiya domin kira suke kai ma na wajen lafi ba dai sallah bane ke dai ai za ka mutu har sai ka ka biya ba kowa zai lallaba jiwa ne sai dai rage ba kowa zai ba mu da ajiye malam zu kana zuwa ya tukunna a gaban shi Allah za ka kawo kara wajen lafi shi wannan idan da na abu yake shi kana ta ji ba da gani ne ita ma ba ta ta ba wa ne ita ji ba mu to kaga irin wayannan ke rage magana la la yasarku la yakuna wala yasarku shi ba dai ba ba wai da kawai Allah ya yi mar shine muka bada misali muka ce ba wanda wai sabon tsoron mulaji ta da zuwa a zo a ba irin su muke magana kai ma yanzu rashin lafiya ya same ka ya same ka kace a zuwa kai ka asibiti ba zai ji wa Allah amma da ga ma abubuwan da wata yi ya kai suna ganin Allah ne ya yi ba kuma kudin ne ba da zuwa saba da wannan jarabi idan kudin ne ba ya zuwa saba wannan ba tawakkali ne ya wannan ya rawa da kanka ko saboda haka shine tufa ta biyu wala yakawuna kuma ba ta tafiya tafiya shine ana yin da laraba suna yin ciwo ya fito mutum amfani da karfe yin eh za iya ga dole na gurin sai ga mutum ya wani to da yawan magabata suna cewa makaruni ne saboda ne saboda hadisin da Annabi yake la tu'azibu bi azabillah kada ku rike yin azaba da irin azaban Allah duk da cewa an ba da zama a yi wannan abkadiyu sai ke da zuwa ya ji badan warau dan sai to tuwa da yake kuma kuma ba zai wa ala rabbihim yatawakkalu sun dogara da ubangiji kun gani cewa ne suke cewa dogaro ga Allah baya nuna ba za ka yi ruku al-aqdu bil asbab ruku da sabab misali yanzu zai ko kulli babu dina ba zai ko ajiji ji a ce malam babu din ya tawakkalu ala Allah wanda tawakkul ji ke na ragwanci ba dai bane tawakkali ji ne kai ruku da sabab ana ta ta takalma su debo kayan ka ka san takalmin ka babban ne tsara ne lista ne ko abu da ya kama da wannan to kai ruwa abu da za a daina ba gida ne shi bane aji a gaban eh dan mutu abu da ya fika da ba saboda haka wannan ba cire shi daga tsarin tawakkali misali da zamu bayar ai wani ya taɓa zuwa gurin annabi alaihi salatu wasallam ya tafi dabbar sa annabi yana kallon da ya zo da ai na yi tawakkali ga Allah ya da ya ilha wa tawakkal taure ta taure ta sannan sai tawakkali shine kaida kulle motar ka duk kaidodin da ake sawa da security da ake yi sai ma ka yawa sannan ka zo kuma kai addu'a kai addu'a da ake hadisi ya zalma bayan ka yi abu hawan kai wannan ka karanta da kai gaba to ka ga kai tawakkali kuma ka ba Allah ajiya amma ko ka je ka ce Allah ne ba tsarin Allah ba ne tsarin Allah shi ne abu matakai misali za mu bayar annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Nuhu gaba ɗaya annabi Musa Musa an Allah ce wace ba a tsiri ya hari ka bi tsiri an dinan dai ka tafi da iyalanka wani yanki da dare bai sa ka ce ka bude jarba ce ka bude rana ba yawwa saboda kana gani amma ka ga dai da ce babu da zai saboda ya riko da saboda misali da yin shine na namare inda abu wanda kuma da wani wanda yake fada wanda za a bawa agaji ba tare da yayi komai ba yace ya dogara ga Allah to da na namare domin na guda din ga juna biyu ga ji ba kowa ga ji adaji ta ba amma Allah yake ta tashi ta jirgi da mutum da dalili ai kamata yayi kawai a zubo masa dalilin amma sai da aka ce ka motsa ta jiki ba kito da halin da take dole shi yake nuna duk wanda yake so ya dogaro ga Allah shine to lalle sai ya riko sabon kana so ka fijara ba da yi sabon bayan ka yi karatu to ga yawa Allah to kai riko da sabon amma mutum ya je ka wace har da sunoro ai magana ji ai Allah yana da zai kaza wanda ba kai riko da sabon ba aiki aje ne ma yanzu an sai aje je ka ka san cewa aikin Najeriya gobe ne wanda za a ba wa suna nan a kwanta ba wanda ya fito ba amma zai ta yi riko da kawai shi da ake zuwa zai ji ka gwara da ba da labarin cewa kai ka ne ba shi shi ne din da zai tsari kai mu su wanda ya tsaye fito ne zai go ba shi ko biya yau shi ka ne da goto ko za ka ga gaddin da zai yi goto ko bi wani wani shi kaza sai wani ya rike ba faɗa ba ɗan uwan ka ɗan uwan mai ko ɗan uwan abokan mai ko da rika faɗa wani an ce an ce ka ga gaddin da yake ta faɗa sauka za ka yi ta kawo nan da biyu za a je zo karɓa ba to amma dai riko da sababi ne kai kai gwara a ce ka kai ka bayar akan aje an ce a ka kawo kaji riko da sababi ne an ce a je a gudu mita ɗari da kaje ba gudu lafiya ta je ya ba ta gudu to wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye fata ba ukaje da dinin yinsa ana faɗa wannan zubobin sai ukaje da ya rike fara da yake amiru kana ina cikin su ya rasulullah kali kali na abin su kwarai kuwa ba ka ba an ban ji waje ne ba ka da yake amiru kana ni ban da cikin su ba ka da yake saba ka bi ha ukaje ukaje ya riga ka ukaje ya riga ka shi ne muka faɗa hadisin baya an koye sunan nabi ne saboda kada a zo da kai duk da cewa sun san waye ya ka koye sunan to kaga wannan shi ne abin da ake nufi da wato mutane dubu da wani wanda za su shiga in ba ka da lafiya kaga ba za ka iya ba to ka kawo da ni kamar yadda yanzu kun ga ina karatun nan da jimar saba da kai ana tashi nan da yau maganin ba kwarai kuwa in ba ga wani ya riga jiwon zo karatun gobe ba in muryar da rike ba ba kan da kenan ko ba za a zo a yi karatun kurabe ba to wannan shi ne to shine malam yake cewa Imam Bukhari ya fitar da hadisin a cikin kitabu Fiqh babu mallam yarki babu da yake magana akan wanda wato baya ba zai yi rukuya ba kawai da ala hadithu li wa sunani wa salatu hadisi na 132 ana Abdullahi bin Mas'ud kala an kawo da Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa da yake kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi kubbati mun kasance tare da manzon kira ba da Allah tabbata a gare shi a cikin wata kubba wata irin rumfa kamar ka mun ji haka wata irin rumfa ji ne kubba fa kala sai ce a tawdauna an takunu rubu al ahli janna a tawdauna ay atuhibbuna shin kuna so ku kasance ku ne ɗaya duka hudu na aljanna wa fata kuna so ku zama haka kullana sabai ce kwarai kuwa kale ce a tawdauna an takunu sulusa ahli janna kuna so ku zama kule sai bisa uku ne aljanna kunna na an muka ce kwarai kuwa kala da zauna an takuru shadara ahli janna kina so ku kin kuna so ku zama ku ne rabi shine a shadaru kuna so ku zama ku ne rabin kan aljanna kunna na an muka ce kwarai kuwa kana sai ce wannan dinatu muhammadin biyadi na rantsi da wanda ran muhammadu ke hannunsa inni la arju an takuna an takunu nisba ahli janna ina fatan za ku zama ku ne rabin kan aljanna gaba daya Allah ya sa mu da cikin وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أما هذا يقول إذا الجنة بقى هم الذين يجب أمباري wanda yake musulmai musulma ba in ba ran da take musulma ba ba bai shiga aljanna wa ma antum fi ahli shirk ku kuma dangane da ma abuta shirka ba komai bane illa da kyarati albayda fate kamar farin gashi ne fi gildi saurin aswad a cikin wato fadar jikinsa kamar farin gashi ne guda daya haka yawan musulmi yake an ka hada shi ka hada shi da yawan musulmi kullun ne ka fara kamar dukan farin gashi ne a cikin fadar farin da baki kira kaga ba ko kowa ne ba mu ne sai ba mu kai ba ko ido da haka aka ce to mu a cikin ba za a dai kai aljanna da yawa auka jarati saudai fi dilbi sauri sahaba ko kuma kamar bakin daji ne a cikin jansa kan da yake jajir zo da haka wannan kamar wani alƙur'ani ake mana cewa mu ne muka fi kowa yawa a cikin aljanna hadisin ga wajen ƙara fito da abin fili babu gauri ta ala yaqulu Allahu li Adam asbabi da inda biyar kenan yaqulu Allahu li Adam Allah zai cewa dan Adam shine babu karfi da zamu tsaya kuma shine gama magana aqida da yake da ibada ukhruj ba'athun nar Allah zai ce wa annabi Adam ka fitar da rabu shine ba hazu ka fitar da rabon wuta ne kulli alfi tis'abiya wa tis'atan wa tis'in a cikin kowane mutum dubu al'umma ka ce ga annabi Adam a ƴaƴanka kowane mutum dubu daya wato ana so ka fito da mutum 999 a kowane dubu daya a cikin zuwa zuwa da muka al'ummar ayyan annabi Adam ga da cikin wannan ayo da hankali ya kai ayyan annabi Adam a wayin da za a ga auta ana so ya fitar da duk mutum dubu daya da zo a ayyan zai ba da mutum 999 الحديث 133 وثلاثون حديث نبي 33 أنا أبي سيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله يا آدم الله ما أخذ سلكي ليس يا أخي آدم فيقول لبيك sai Allah sai annabi Adam ya amsa wa kauka ne ko kuma amsa wa walkhairu fi walkhairu fi yadai alkhairi ya tabbata hannun da ya